إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci domin ci gaba da karatu a wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi darasin mu da ya gabata mun tsaya inda malai yake fada yake mana bayani dangane da fawaidin muhimma في الصلاة على نبي الأمة معنى وصف إدوجي ما مهمنشي تكين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نونا الأمة لك الدرس من جيك باتا من يكرسو أكن الفائدة الأولى فائدة تفرقو إنما لا يبنى من الشيوى da yawan sigogin salatai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka zo babu kiran suna annabi ibrahim alaihi salam kai tsaye sai dai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim shi da yake kawo mana magana ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi da yake ce mana lallai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ɗaya daga cikin ali ibrahim tunda shi yana matsayin jika ne a wurin annabi isma'il alaihi salam to saboda haka kamanceceniya da aka yi na salati cewa kama sallaita ala ibrahima annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin ali ibrahim wanda a wannan muka take bayani a wancan satin insha Allah ta'ala kuma yau zamu daura daga inda muka tsaya daga alfa'idatu thaniya malin yace alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu wa yara alqari'u wa yara alqari' alkarim أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته akwai malam yace mai karatu mai girma zai ga cewa a cikin waɗannan sigogi na salatai da yanayin yadda suka zo a mabambantan hanyoyi mabambanta dukkaninsu sun zo suna bayani ne dangane da yin salati ga manzon Allah ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi da kuma yin salati ga matayensa wa zurriyatihi ma'ahu sallallahu alaihi wasallama da kuma zurriyansa gaba daya sallallahu alaihi wasallama falidhalika malai yace saboda haka falaysa min as-sunnah wannan bashi daga cikin sunnah ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد mutum wannan ba shi daga cikin sunna kuma mutum ba zai zamto daga cikin me zartas da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba idan ya zamto mutum yana takaitawa akan fadin Allahumma salli ala Muhammadin kadai ba tare da wa ali Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi gaba ɗaya ba an gane ko malaka fa hasb ma'ana yakti Allahumma salli ala Muhammadin kadai to wannan bashi daga cikin baya kan sunna bal la budda min al-ityan bi ihda hadhihi as-siyagh kamila malin yace bari dai babu makawa mutum sai ya zo da waɗannan sigogi cikakku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kama ja'at anhu sallallahu alaihi wasallama كما يدس تزود قورين النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر باب ومبنشي أتكان زمن تهيات فرقو ده زمن تهيات بيو جماعة أنقاني دكا زمن تهيات فرقو إذن كي ذكا سلاتي كمن ظن الله صلى الله عليه وسلم هكذا تبيو ما ستيل إنك زوي إتما ذكا سلاتي كمن ظن الله صلى الله عليه وسلم وهو نص الإمام الشافعي في الأم wannan shine nafsi da Imam Shafi'i ya kawo cikin littafin sa al-Umm fa qala Imam Shafi'i yace wa at-tashahhud fil ula wa thaniya lafz wahid la yakhtalif Imam Shafi'i yace yin tashahhudi na farko da kuma na biyu lafazi ne kwaya daya babu sabani kun san mun karanta a baya wasu na cewa wai a'a a tahiyya ta farko ba sai kai salati ga manzon Allah ba ko a tahiyya ta biyu ne kawai sai kai salati ga manzon Allah shine Imam Shafi'i yake cewa ai ɗaya ne da raka'a ta biyu da raka'a ta ƙarshe a sallah mai raka'u mai zaman tahiyya guda biyu kenan yake cewa babu wani bambanci kowane zama da kai sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sabani wa ma'ana qawli Imam Shafi'i yace ma'anan wannan magana tawa at-tashakkud na cewa at-tashakkud shine at-tashakkud was-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anarta shine yin tashakudi da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yajzihi ahaduhuma an al-akhar dayan su ba zai wadatar da shi gabarin daya ba ma'ana in kai ba za ka ce za ka yi daya ka bar kwaya daya ba a'a dukkanin sallolin nan guda biyu kowanne sai ka mata salati nata na musamman an gane ko dukkanin zaman tahiyya nake nufi sai ka mata nata salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai wa amma hadith amma kaga hadithin da yazo yake cewa kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud ya kasance baya kari a cikin raka'o'i guda biyu akan tahiyya ma'ana bayan tahiyya baya kari da yin salati fa huwa hadithun munkar wannan hadisi wanda yake munkari kama kama haqqatuhu fi dha'ifa ka tambayi waɗanda suke da irin wancan kwafi ɗin da masallaci ga wannan to ila babu a naku laku mai arhani babu ku to wannan dama shi ita ce nuskar ƙarshe wacce suke ta fi kowace kyau gaskiya wannan ba dan za mu ta karanto wasu abubuwan za ku riƙa ji babu a naku to amma akwai a wannan an gane ku yawwa mala yace fa huwa hadithun munkarun wannan hadisi ne wanda yake munkari كما حطته في الضعيفة كما يدى نيتتبنا وتإلمي أتن سلسلة الأحاديث الضعيفة أكون حديث لما حديث ندبو بير لتجي تقص لشاشدة جماعة أنقاني وأنكو شيء سامي من بيقونية كتا والمنكر, والمنكر الفرد به راوين غدا تعديله لا يحمل التفرد حديث وانك منكري شيني حديث دواني راوي قايا يساق وصورا rawi inda suka rawaito wannan hadisi din ina fata an gane shi kuma wannan riwaya ta shi ba ta taba daukan a cewa shi kadai riwaya shi ta shawo banda ta kowa an gane ko wannan sai kira shi hadisi munkar to hadisi ne munkari wa inna min ajaib hadha zaman hadha zaman malai yace yana daga cikin ababin mamaki na wannan zamani wa min al-fawdh al-ilmiyya fihi da kuma rudi ko kuma rashin tsari da rashin kan gado na ilimi a wannan zamanin da muke ciki an yajra'u ba'dun nas an yajra'a ba'dun nas zaka ga wani sashi na mutane suna yin taurin kai suna jajircewa wane ne yayin wannan jajircewan yace wa huwa al-ustadu Muhammadu Is'af an-Nishashi an-Nishashibi fi kitabihi al-Islam as-Sahih shine malan mai suna Muhammad Is'af An-Nashashibi An-Nashashibi a cikin littafinsa mai suna Al-Islam As-Sahih ala inkari salati ala al-alif salati alayhi sallallahu alayhi wasallama a cikin littafinsa yayi kaito inkari yayi inkari akan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yin salati ga iyalan gidan manzon Allah an gane ko shi yasa ma albani ka wannan maganar domin akwai masu cewa don me za a rika cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin shi wannan ba wata hujja a cikin wannan to shi wannan Muhammad na shashibi din yayi ya rubuta a cikin littafin sa dinnan al-Islam sahih inda yake cewa yana inkari ne akan yin salati ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala ar-raghmi min wurudi dhalika fi sahihaini duk da cewa wannan yin salati ga iyalan gidan manzon Allah din ya tabbata cikin Bukhari da Muslim wa ghayrihima an jami'in min as-sahaba da kuma wasu daga waɗanda ba Bukhari da Muslim ba an jami'in min as-sahaba daga tuli daga cikin sahabbai ma'ana sahabbai da yawa ne masu karwaito wannan hadisi hadisi ne wanda ke mutawatir an gane hadisi ne wanda ya riga ya yawaita minhum ka'ab bin ujra daga cikin sahabban da aka rawaito yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa akwai ka'ab bin ujra wa abu ham wa abu umayd as-sa'idi wa abu sa'id al-khudri wa abu mas'ud al-ansari wa abu hurairah wa talha bin ubaydillah dukkanin waɗannan sahabban da muka da muka faɗi sunayensu sun ruwaito wannan hadisin na cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa fi ahadithihim annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an gane yana daga a cikin hadisin kuma ya tabbata cewa su dinnan sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa nusalli alaik ya manzon Allah ya za mu rika yi maka salati فعلمهم صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدسوا يدي ذات القيمة السلاجي فعلمهم هذه الصيغ النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدسوا وأن صيغوا يلي مكرن تاب دانوا بدانوا بقي كو تقص بدا تقص بدا بقي كو بدا بقي وحجته في الإنكار hujjar da yake da shi na inkarin cewa in ka tashi yin salati ba za ka yi wa iyalan gidan manzon Allah ba أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما ويتي ويا الله مدوكشي سركي بيتي صلوا عليه ياتني صلوا عليه وسلموا تسليما بيتي صلوا عليه وعلى آله sannan yace kuma wa sallimu taslima ba a'a yace ne kawai sallu alaihi ku yi masa salati shi kadai balle iyalan gidansa shi ana shi inkarin wannan wurin shi ya fake da wannan ayata alqur'ani ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan duk da cewa wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya umarni cewa ai masa salati thumma ankara wa balagha fil inkar sannan yayi inkari ya kuma kai matuka ya kai makura wajen yin inkari akan cewa ba a yi wa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama salati an yakuna sahabatu qad sa'aluhu sallallahu alaihi wasallama zalika su'al wai shi inkari ma yake cewa ai ƙarya ake wa sahabbai cewa ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa ma ya ya za mu rika yi maka salati wannan hadisan gaba ɗaya shi a wurin shi ma rusassu ne duk da cewa waɗannan hadisan sun tabbata a cikin bukhari da muslim eh to ba mamaki ina fata an gane wacewa yake shi yana ma inkarin yana ma musu akan cewa sahabbai ba su tambayi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء يتي وي saboda ai ita salati sananniyan abaci a wurin sahabbai wanda ma'anarta shine addu'a fa kaifa yasalunahu to dan me kuma su tambaye shi ta yaya za su tambaye shi ya zamar kai maka salati wa hadhihi mughalaqatun makshufa malam yace wannan zunzurutun jahilci ne an gane zunzurutun jahilci ne da shirme makshufa wanda yake a fili karara لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره ما يجي دومين tambayan da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama akan wai suna neman su san menene ma'anar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati bane ballantana ma ya zama cewa abin da yake nufin ya tabbata wa inna ma kana an kayfiyati salati alaihi sai dai sun tambayi manzon Allah ne mun san menene ma'anar salati amma yaya za mu rika yin salati ina fata an gane malai ce kama jaa fi jami'ir riwayat ala ma sabaqat al-isharat ilayhi malai ce kamar yadda ya tabbata a riwaya kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi wa hina idhin fala gharaba malai ce to kaga a wannan yanayin babu wani bakunta ai an gane ko ba abun mamaki bane ya zama sahabbai sun tambaye shi yaya wani irin yanayi za mu rike maka salati li'annahum sa'aluhu an kayfiyati an kayfiyatin shar'iyya la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariq ash-shari' al-hakim al-alim su sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ne dangane da wannan kayfiya din ta shari'a la yumkinuhum ma'rifatuha wanda ba zai taba yiwa ga su sahabbai su san wannan ba illa min tariq ash-shari' al-hakim al-alim sai dai ta hanyar ash-shari' al-hakim sai ta hanyar Allah madaukakin sarki wanda shine masani wanda yake shine mai hukunta komai da komai jama'a an gane wannan nukudan ko yawa suna son su tambaya ne wai yaya ne za su rike masa salati din domin ka'idar bauta al-aslu fil ibada at-tawaqquf asali a cikin ibada shine ka tsaya akan abin da aka umarce ka da kai to su sahabbai ba sa wuce gona da iri duk abin da suka zo su sun tambaya ya za mu yi mi kaza ai ina ganin kuma kowa ya da cewa wa ma yanqiku in huwa illa wahyun malamai suka ce hatta addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantarwa to ya kamata a karanta su ne kamar yadda ya karantar saboda su ma addu'o'in ai tauqifi ne wahayi daga wurin Allah Allah yake masa shi kuma ya faɗa wa mutane ina fata an gane in dai har ka yadda cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to ashe ko ko addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai to ana son ka yi ta ne yadda ya karantar da kai kada ka sabawa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wa hadha kama law sa'aluhu an kayfiyat as-salati al-mafruḍa bi mithli qawlihi ta'ala mala yace wannan ko kaga kaman ace sun tambaye shi ne dan kamar tambayar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan gane da ya yanayin yadda ake yin sallah yake al-mafruḍa salloli waɗanda aka fallanta bi mithli qawlihi ta'ala da kwatan kwatin fadin Allah malaukakin sarki wa aqimus sala ku tsaya da sallah to yanzu wancan mai wancan inkarin sai mu tambaye shi mu ce to ka ce wa sallu alaihi wa sallimu taslima manzo Allah shi kadai to kuma ya wa aqimus sala ku tsaya da sallah yaya sallah ma'ana dige da manzo Allah ya ce ga yadda za ku yi ruku'i ga yadda za ku yi sujada ma'ana wannan wannan shi ma duk ƙarya ne kawai cewa aka yi waƙi musala ka zo ka tsaya tsaye ka gama karatun fatiha da sura ka ce assalamu alaikum ka tafi akka cikin sallar ka tayi kaga ko daga nan ma ya bayyana cewa abin da yake nufi din shirme ne jama'a an gane ko ya kawo wannan magana ne domin yi masa raddi akan cewa in ma ka ce sun tambaye shi yaya za su salati to ai wannan yana daidai da yadda suka tambaye shi ne ya rasulullahi yaya za mu rika yin sallar nan yace musu idan kuka zo yin sallah ku yi kaza in kun zo yin ruku'i ku ce kaza in kun zo yin sujada ku yi sujada akan gabobi guda kaza ina fata an gane har zuwa ƙarshe to ai irin tambayar da suka mai kenan ita ce irin wannan tunda Allah ta'ala cewa kai wa aqimus sala a cikin Qur'ani akwai inda aka ce maka kai ruku'i kuma in kai ka ce subhana rabbil azim wa bihamdihi akwai inda aka ce kai sujada kuma akan gabobi kaza kuma ka ce subhana rabbil a'la wa bihamdihi akwai ko shakka babu babu wannan a cikin qur'ani kaka babu inda kace ma kai tahiya kuma in ka zo ka gama tahiya kai sallama akwai to ashe salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba abun mamaki bane in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya jama'a an gane wannan ko mala yace fa inna ma'rifatahum li asli ma'na as-salah domin sanin da sahabbai suka yi wa asalin ma'anan sallah fil lughati a yaran larabci la yughnihim 'ani su'ali 'an kayfiyatiha ash-shar'iyyah wannan ba zai hana kuma su tambayi yanayin yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta ya shar'anta kuma a aiwatar da sallah din ba jama'a an gane wannan wannan sanin cewa ma'ana sala addu'a sun san wannan amma sun suka ce manzo Allah ya za mu rika yin sallar nan irna musu ya ga yadda ake ruku'i ga yadda ake sujada to sanin ma'ana ta yare kadai ta lugha bai sa ya zamto cewa ka zama cikakken masani jama'a an gane sai dai in ka san abin da yare irin na shari'a wa hadha bayyun la yakhfa mal yace wannan ko abu ne wanda yake a bayyane baya ta guya wa amma hujjatuhu al mashar ilaiha fala shay mal yace amma hujjar shi da yake ishara zuwa gare ta wannan ba komai bane zalika li annahu min al ma'lum 'inda al muslimina mal yace wannan ko saboda sanannen abu ne a wurin dukkanin musulmi أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين سبولا النبي صلى الله عليه وسلم شيني ميين بيان مغنغنون أبنجد هلتو قبالا كما قال تعالى كما ريد ألا ملعوك شيئتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كما من سوكر مكدا ونن ذكري ونن وأذي لتبين للناس دومنك بينا ومتاني ma nuzila ilaihim abinda ka saukar zuwa gare su faqad bayyana sallallahu alaihi wa sallama kayfi kayfiyatu salati alaihi wa fiha dhikrul ali wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa mutane kayfiya ta yin salati gare shi da kuma iyalan gidansa a cikin wannan salatin kuma akwai ambaton iyalan gidansa wanda ya karanta fa wajaba qabulu zalika minhu ya zama wajibi a karbi wannan daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi aiki da shi li qawlihi ta'ala saboda fadin sa madaukaki wama atakumur rasul fakhuduhu dukkanin abinda Annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku ku karbe shi wama nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hane ku hanu kaga anan sai ka gane cewa to ai Allah a tun ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima na kuma Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu to in ya zanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ka ce to ba za ka bi manzon Allah din ba yanzu an yi kun ga wannan ayar an yi mi an watsa da cikin an soke ta gaba daya an soke ma'anarta ina fata an gani kenan wajibi ne yayin da kaji wani yana musun wani abu daga cikin addini ba hayani ake yi ba hujja ake kawowa ina fata an gane kun ga amfanin karatu kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fil hadith sahih da kuma fadin sa sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce al mashhur wanda yake shahararren hadisi ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle ni an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi a cikin suratul nisa Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima aw nuna Allah ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دكا وأن آية سنة تبتر لحديث من ظن الله صلى الله عليه وسلم الشيء واجبيني يضمت أن يرقوا دولنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليش هو مخرج في تخريج المشكاة وأن حديث يعني أتين تخريج لتهم المشكاة المصابيح da Imam Al-Albani yayi shafi na 163 da kuma shafi na 4200 ko kuma lamba hadisi na 163 da kuma lamba na 4247 malai yace walaita shi'ri madha yaqulu an-nashashibi malai yace ni ban sani ba menene wai wannan malamin nashashibi yake fadi ne ومن ومن قد يغتر ببهرج كلامه كما shi din wanda ya zo wa man kenan ko wa man qad yaghtar wa man qad yaghtar bi bahraj kalamihi kuma wannan wanda ya rudu da wannan rusasshen maganar tasa wai me yake cewa ne fi man asa an yunkira tashahhud fi salah wanda saura kadan ma yayi inkarin yin tashahhudi a cikin sallah aw ankara ala al-haid tarku as-salati was-sawmi fi haydha to shin wannan zai iya inkarin mai haila kenan a cikin barin yin sallanta da yin azumi a yayin da cikin haila kun gane abin da malam yake ya faɗa mana anan malam yake cewa yin inkari da yake da cewa ayi wa annabi salati ayi wa iyalan gidan manzon Allah salati ai kusan so yake ma ya inkarin tashahudin gaba daya tunda ai mun kai ta nassin Imam Shafi'i a baya ko da yake cewa babu tashahudi ya nufin yin tashahudi da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ya zamto yana inkari na yin salati ga iyalan gidan manzon Allah to kenan ma sai ya haramta sai ya halatta cewa to ai ya halatta mace ma in tana haila ta yi sallah kuma in tana haila ta yi azumi kun gane kuwa saboda a qur'ani gaba daya tun daga fatiha zuwa nasu idan aka ce mai haila kace sallah idan aka ce mai haila kace azumi babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayani to kenan in bai da hadisan manzon Allah ba kaga yayi mene ai yayi inkarin wancan kenan shi ma ko malaka bi da'wa anna Allah ta'ala lam yadhkur at-tashahhud fi al-Qur'an ila zai yi inkari ma yake ai babu ma wannan tahiyan a cikin a cikin a cikin addinin musulunci gaba daya saboda me saboda Allah bai ambaci wannan ba a cikin al-Qur'ani kun ga ai tunda da ayan Qur'ani ya mi ya fake wannan raddi ce gare raddi gare shi malam albani yake raddi irin na ilimi wa inna ma dhakara al-qiyam war-ruku' was-sujud faqat ai Allah madaukakin sarki ya ambaci tsayuwa ne kawai da mene ruku'i da sujada kadai a cikin sallah wa annahu ta'ala lam yusqit fil qur'ani as-sala was-sawm 'an al-ha'id ka kuma a cikin alqur'ani mai girma ai Allah bai sarayar da yin azumi da kuma yin salati da yin sallah ga mai ba ga mai yin haila ba ko akwai aya babu aya kawai abin da aka ce wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid kawai abin da ka faɗa maka kenan an gane ku sai ma ne ci gaba da cewa to kaga babu ambaton wannan a cikin alqur'ani kaga da sai ya ce wannan shi ma ya halatta ga mace ta yi mene ta yi sallah kuma ta yi azumi ko da tana haila tunda ba ambata ba a cikin alqur'ani mai girma tunda wannan ita ce hujjar shi an gane ko malam yace fal wajibu alaiha alqiyam bidhalik abin da ya zama wajibi akan ta shine a tsayar da ita alqiyam bidhalika tsayar da ita ga haka fahal yuwafiquna hadha almunkar fi inkarihi ma'ana kamar yanzu ya ce wa mutane ne to ai tun da haka ne ma ya ce wa mutane to ai ba maganan ma mai haila ta zo a ce ba za ta yi a lokacin da take yin haila ba za ta yi azumi ba ta yi sallah ba ai za ta yi sallah za ta yi azumi sun ba ba ambaci wani qur'ani ba an gane to abin da ya zama wajibi akan mutanen da yake faɗawa irin wannan maganar shine su yi masa inkari ina fata an gane shine su yi masa inkari wajibin su shine su tsayu akan yin inkari da wannan an gane fa hal yuwafiquna hadha al-munkari fi inkarihi shin su za su dace wajen yin inkari akan wannan ko akan akan akan yin raddi ga wannan abin ko kuma kin wannan abin da shi malamin ya kawo am yunkiruna alaihi zalika ko ko za su ce masa ƙarya kake yi shine yunkiruna alaihi ko ko za su ce kai wannan magana da ka faɗa ƙarya kake yi shin za su yadda ne akan wannan abin da ya faɗa musu koko za su yi inkarinsa an gane ko malai ce fa in kana al-awwal idan na farkon ne wa zalika mimma narjuhu wannan shine abin da muke bukata ya zama ina fata an gane na'am yau wa zalika mimma la narjuhu wannan shi abin ne da ba abin da ba mu bukata a yi ne a ce su ma sun amince da wannan abin da ya faɗa musu an gane faqad dallu dalalan ba'ida kaga irin wannan yanayin sun bace bata wacce take mai nisa wa kharaju an jama'at almuslimin kaga sun fita gaba daya daga jama'ar musulmi gaba daya sun saba al'ummar musulmi gaba daya wa in kana al-akharu wa in kana al-akharu amma kuma idan na karshen ne suke nufi cewa za su masa inkari suke wannan abin da kake faɗa ƙarya ne faqad wuffiqu wa asabu anan sun dace kuma sun yi daidai sun dace da daidai فما ردوا به على المنكر kenan fama raddu bihi al munkari kaga sun masa raddi akan mene akan wannan munkarin abin da yake aikatawa malai ta fa huwa radduna ala nashashibi wannan shine raddin mu da muke mana shashibi wa qad bayyana laka wajhu zalika ko mun bayyana maka fuskar wannan inkari da muka yi masa da irin wannan raddi da muka yi masa malai ta فحذاروا أيها المسلم ما لا يجتو كتيايكا كياكي مسلمي أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة يرمت كانان كيوا فهمت القرآن شي كغي باتهرد قواما شي السنة المنظام الله صلى الله عليه وسلم با ma'ana yana jin kunnin kai ne kada ka kuskura ka ce kai qur'ani kai zaka rike ba zaka yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa innaka lan tastati'a zalika domin kai baka isa ka aikata haka ba ko ƴan qur'aniyuna masu cewa wai wai wai ba ruwan su da wani hadisi hadisi ne buhari ya ruwaito a cikin sahihin sa buhari ya kawo muslim ya kawo kaji ma sunan suna faɗin shi ne wulakanci ana ce musu wai kala kato ko wai kato ne yace an ce din kamar wani shiri da ake a nagarta wai an ce kaci to su ma wai an ce kaci ne saboda haka wannan kawai duk ƙarya ce ake wa manzon Allah amma da zaka tambaye su a cikin alqur'ani mai girma wata aya ce tace ayi sallah a lokacin asuba wata aya ce tace a zuwa ayi azhar kuma raka'a hudu ce wata aya ce tace ayi al'asr kuma raka'a hudu ce ina fata an gane wasu ayoyi ne suka zo suka bayanin waɗannan kaga babu kuma da kazo yin alula ayi Allah ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila wa yake maka ana yi so uku uku wata gabar ana yi so daya a wata ayar ne ake bayanin wannan kaga ba zai iya bada ansa ba dama yawanci suna yi ne kawai an jahali saboda zunzurutun jahilci ina fata an gane sai malam yace fa innaka lan tastati'a zalika domin kai ba za ka taɓa yin haka ba walau kunta fil lughati sibawayhi zamanuka koda saboda tsawon fahimta yaran larabci kai ne sibawayhin zamaninka kai ne sibawayhi to baka isa a ce ka iya fahimtar alqur'ani kadai gabarin mene ba gabarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk fahimtar luganka shi wannan ya amfani da lugha ne kawai an ce ayin sallu alaihi wa sallimu taslima kenan kawai to tun da aka yi sallu alaihi din nan shi kadai ne babu wani wanda zai shiga tare da shi ina fata an gane shi ne ma ne ce baka isa bane ka fahimci alqur'ani ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya yaranka ko kai ne sibo yin zamanin ka baka isa ka ce kai lugar larabci kadai ta ishe ka fahimci addini ba a'a akwai usul da malamai suka sanya na fahimtar ilimi wanda dole sai ka je ka zo na an karantar da kai waɗannan usul din sannan zaka iya kaiwa makura na fahimtar addini malai ce wa haka misalu amamaka to ga ko misali na a gabanka ka dauki wannan misalin da ke gabanka fa inna nashashibi hadha kana min kibari ulama'i lugha fi al-qarn al-hadir mala albani yace domin shi wannan malamin nashashibi yana daga cikin manya-manyan malamin malaman hashin larabci a zamanin nan da muke ciki a wancan zamanin da shi Muhammad Nasiruddin Albani yake da rayi yake rayi shi malamin lugha ne ba malamin addini bane kun za akwai bunji tsakanin malamin lugha da malamin addini malamin addini zai karanta maka nafsi ya kawo maka qala Allah ta'ala qala Sa'id bin Jubair an ibn Abbas ma'ana hadhihi al-aya ma'ana qawluhu ta'ala kaza wa kaza wa kaza amma shi malamin lugha zai kawo maka ne kawai ma'anan kaza a lugar larabci shine kaza sai kawai sai fasara aya da shi kaga wannan ba malami bane to qur'ani kuma ba a fahimta shi da me da lugar larabci kadai a a gayanta in in shi dai zai zama mene sinadari ne na fahimtar ayoyin alqur'ani din amma baka isa saboda tsaban sanin lugar larabci ka ce ka fahimci duk ayoyin alqur'ani ba baka isa ba ko kai ne fi boyin zamanin ka ina fata an gani shi yasa ma za ku ga yawancin malamai malaman tafsiri ba malaman larabci bane ba malaman lugha bane malamai na addini akwai bambanci tsakanin malamin addini da malamin mene yawwa kuma ko aboko ne za ga malamin social stories da Allah yana iya karanta da English eh ba ba ruwan shi da karanta da English sai dai kawai yazo ya rubuta muku akan allo kaza da kaza da kaza kaga wannan ma a common language din garin kuma ka gane cewa tun kana primary ka gane cewa malam wani shi ke man social stories malam wani shi mai health education yanzu mai social stories zai karanta da health education kuma a ce shi ma malamin health education ne kaga wani bai shiga fajen wani in yana son koyi shiga sai ya je shi ma ya zauna an karantar da shi wancan subject din sannan ya iya ba kawai za a waye gari bane ga cewa shi ya iya fa anta tarahu qad dalla hina ghtarra bi ilmihi fil lugha malai to ka gani yadda ya bata ya bace gaba ɗaya saboda ruduwa da ilimin sa da yake shi akan lugar larabci wa lam yasta'in ala fahmi alqur'ani bis sunnah bai yi ƙoƙarin neman taimakon fahimtar alƙur'ani ta hanyar bibiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bal innahu ankaraha kama arafta ka gani shi yayi inkarin ta nima kamar yadda kake ji yanzu a yanzu inkari yayi na cewa ba za a yi wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba wal amsilatu ala ma naqulu kathiratu jiddan ma nake misalai akan wannan abin da muke faɗa misalai ne waɗanda suke masu yawa ƙwarai da gaske لا يتسع المقام لا يتسع المقام لذكرها داما بزي بام داما مي بيان ودان ابوبن في الله في الله با وفيما سبق كفايه ما ne yace cikin abin da muka ambata a baya ai ya isa ya isa mu fahimci cewa kawai duk dalilin da ya kawo dalili ne wanda suke rususu a cikin addinin musulunci babu wani wanda zai iya yadda da irin wannan hujja din malaki wallahu almuwaffiqu Allah shine nan mai datar da bai Allah ya datar da mu alfaidatu thalitha malaki fa'ida ta uku cikin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yara alqari mai karatu yana gani aiban kuma mai karatu kuma yana gani annahu laysa fi shay'in minha lafzu ziyada a cikin lafazin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lafazin cewa sayyiduna shi lafzu ziyada babu lafazin cewa sayyiduna gaba ɗaya a salatin da manzon Allah ya karantar ina fata an gane babu lafazin kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin in ga da sai mu ce ƙarya kake bid'a kai in ka in kace me me kuma na bid'a ba sayyidin bane mu ce a ya faɗa ma shi ne sayyidu amma bai karantar da cewa shi sayyidu bane a wannan salatin kuma ba ya bari bane saboda tsaban tawalu irin na manzon Allah a'a ya karantar da su salati ne gangariya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid aka yi karantar da su bai taba cewa Allahumma salli ala sayyidina babu wannan ina fata an gane malam musulunci ma ba su san wannan ba illa iyaka mutum ya zama dan bid'a sai ya ta kikire kikire ya kawo wannan ya kawo wancan yace yanzu dan an ce ma annabin sayyidina shi ne za ka zo kama inkari ta ce wallah ba inkari muke ba sayidu ne ko shakka ba ba sayidu ne amma dai ne wal khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi ibtida'i man khalaf al khairi gaba ɗaya shi yana cikin bibiyan zuwa zuwa magabata na kwarai sharri kuma yana cikin me yawwa shi yasa wai wani malami ke cewa akwai malamai magada annabawa akwai malamai magada arnan baya ina fata an gane eh akwai duk wani mugun malami magada arnan baya ne me san ya kawar da mutane ga barin bin shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu cewa aka yi a tsaya daidai inda manzon Allah ya tsaya kada a ƙara komai su kuma suka ce a'a to ai mu muna duk kirai irin da muke muna taimakon shi ne wai muna taimakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wani dan bid'a yake kafa mun hujja wanda zamu zo mu karanta anan wai ai akwai wani burbushi ne salatul fati a cikin wata salati da sayyidina ali ya karanta za mu zo mu karanta a wannan afairar salifa din za ku ji in mun zo wurin zaki karin bayani insha Allah ta'ala malai ce to gaba daya cikin lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta na salati babu maganar sayyidina saboda haka jama'a kai ma ahlus sunna in kana yi kadina wannan bai samu asali daga wurin manzon tsira ba sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai karantar da wannan ba an gane ko ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية سبود هكذا ما لمين كرش كرش سكي ساباني دنغني لشرع أنتوان كاري دا أكي أكن صلاة إبراهيمية نلفظ سيادة لنا كشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ما لمين ساباني دنغني لنا ولا يتسع المجال al'an linufassila alƙaula fi zalika mala yace amma gaskiya dama ba zai ba mu wuri ba zai ba mu dama mu bayyana wannan bayanin filla filla dalla dalla ba a cikin wannan bayani wa dhikru man dhahaba ila alai mashru'iyyatiha da kuma ambatan waɗanda suka tafi akan cewa wannan abun ba shari'a musulunci bane ba a shar'anta ƙarin lafazin siyada ko lafazin sayyiduna a cikin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wuri ba zai ba mu dama mu yi bayanin cewa su wane ne suka yi inkarin ba wuri ba zai ba mu dama mu ambaci waɗannan ba ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallama cikin kokarin yin koyi da koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama al-kamil wanda yake cikakke li ummatihi ga al'ummarsa hina سأل عن كيفية الص... هنا سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يا يند أكا تنبيشي ينين كيفية ينين يد ذا أرك أي مثل صلاة ذن فأجاب آمرا بقوله في النبي صلى الله عليه وسلم يا أنسى ينام أمرني دفت أنسى شيء وقولوا كتشي أمن كان تمغانا إمام النووي كو أتين شرح صحيح مسلم إنه يتوى شيء ودى النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كتشي wannan umarnin me yake nunawa wajibci al'amru yufidu alwujub duk inda aka yi umarni yana nuna wajibci ko sai dai idan an samu wani dalili ka wanda shi akan mene gabarin wannan wajibcin nasa mala ya ci gaba da cewa walakin ni uridu an anqula ila alqurra'il kiram huna ra'ayu alhafiz ibn hajar al-asqalani mala ke sai dai ni ina son in kira towa masu karatu masu karatu masu girma a nan wurin ra'ayin alhafiz babban mahaddacin hadisin nan shine ibn hajirin al'asqalani ibn hajirin al'asqalani fi zalika a cikin wannan batu ina fata an gane a cikin wannan matashiya din bi'tibari ahadu kibari ulama'i shafi'iyya saboda kula da cewa shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya الجامعين بين الحديث والفقه وان هذا تكان حدث حديثا النبي صلى الله عليه وسلم da kuma fahimtar fiqhun hadisi duk inda aka yi ibnu hajarin ya ya sha kundim ne in aka zo batun hadisi sha kundim ne haka idan aka zo batun sanin fiqhu na mazhabin shafi'iyya kuma shakundum ne to bari mu ji wacce magana yayi faqad sha'a lada mutaakhir ash-shafi'iyya khilaf hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim domin ya watsu da yawa a wurin da yawa daga cikin malaman shafi'iyya na karshe karshe sabanin wannan karantar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin karantar da wannan salati ina fata an gani فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي سي wannan babban malami الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي ya fadi a cikin shafi na 885 zuwa a daga shafi na 790 zuwa shafi na 835 ko wa kana mulaziman libni hajar lalle shi ya kasance ya labinci zama a wurin karantarwar ibn hajjin al'asqalani ƙazin rahimahullahu lalle shi ya faɗa Allah ya ji kansa wa min khatsihi na ƙaltu kuma daga cikin rubutun hannunsa ma na ciratu ma'ana littafin da suke cin maktabatin zahiriya da ke can ƙasan siriya an gane a wannan maktaba ɗin ya je ya ciro rubutun hannun wanda ba a marga an buga shi a matsayin littafi ba ainihin rubutun hannun da malamin ya rubuta shekaru aru-aru da suka gabata kusan shekaru ɗari uku baya shi ne ya ɗauko wannan rubutun ya zo yana naƙaltowa daga cikinsa ya ce wasu ila ai alhafiz ibn hajari an tambayi alhafiz ibn hajari amta allahu bi hayatihi allah ya allah ya jiyar da musulmi daɗi da rayuwarsa عن صفة الصلاة دنغان صفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة cikin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah da kuma wajen sallah sawa'un qila bi wujubiha aw nadabiyatiha ɗaya ne ga wanda suke cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wajibi ne ko kuma a'a mustahabbi ne hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallam bi ziyada shin an shartanta a cikin wannan salatin cewa a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin cewa shi shugaba ne da lafazi na shugabanci ka an ya kula matsalan kamar misali a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aw ala sayyidi khalqi aw ala sayyidi waladi Adam dukkan wa'an lafazan gaba ila mu karanta ko dai a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم آئية فإن هكا أو يقتصر على قوله كوكو متنيا يتقيتا وأفدنسا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كري بيكار قومي أكيبا معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم باقارة شواء اللهم صل على سيدنا محمد با نفت أنقالي دكا وأنا ونيني يفي وأيهما أفضل والنيل فللا الاتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم زواد لفظ شوغبانشي لأنه شواء النبي صلى الله عليه وسلم شير شوغبا قبا ليا saboda kasancewar ta sifa ce tashi tabbatacciya aw ad aw adam al-ityan bihi li'adami wurudi dhalika fil athar koko rashin faɗin wannan lafazin na sayyiduna saboda bai zo a cikin dukkanin hadisan da aka riwayo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kun ga shi kanshi mai tambayar nan fa malami ne ina fata an gane daga din lafazin wannan tambayar ka san wanda ya tambaye nan shi ma malami ne ka je ne yanzu bin tambaya daga jin wannan ka san malami zai wannan tambayar ba tambaya ba tambaya bace irin ta jahili ina fata an gane kaga shi ya ma riga ya san salasan gaba daya to wacce ce ta falala shin idan an ce wancan din za a yi kari duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa shi sayyidu wala da adama ne to a iya kara cewa sayyiduna ko ko ba za a faɗi ba saboda bai tabbata a hadisi ba shi ne tambayar fa ajaba radiyallahu an Allah ya kara man Allah ya yarda da shi yace sai ya bada ansa da cewa na'am eh اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ببير إيه صوراك أني ممسك كيوا برشي أنقاني ببير لفظا نسك تبتا دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجح سوسك فرنجاي ina fata an gane ma'ana mafi rinjaye shine ka karanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wala yuqalu ba za a ce ba la'allahu taraka zalika mutawadi'an tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallama ba za a ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi cewa Allahumma salli ala sayyidina ba saboda tawalu irin nashi saboda kankan da kai irin na manzon Allah ba za a taɓa cewa saboda haka bane manzon Allah ya faɗi wannan magana ina fata an gane kamar yadda yan bid'a suke faɗa ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai saboda tawalu'un shi ne da kankan da kai baya san ana bashi girma shine sai bai ce shi ne ba shi sayyidi bane a rika cewa sayyid a domin wani ya za same shi a cikin jama'a yana zaune yace bai ya sayyiduna ya kai shugaban manzon Allah mai fada yace mai kakkace mun sayyiduna walakin qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawansa ko manzansa la taquruni kama abatin nasarar masiha bin maryam kada ku riƙa kuzuzuta ni kuna kururuta ni kamar yadda yau a kiristoci suka dinga kuzuzuta isa dan maryam har suka zo kace shi Allah ne ina fata an gane kun ga wannan ya ce kada a ce mishi sayyid ne saboda mene saboda walu anan amma shi da kanshi ya faɗa ya faɗa ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala faqar ni ne shugaban yan adam gaba daya a ranar tashi alkiyama ba kuma alfahari nake yi ba kaga shi ya tabbata shine sayyid ya tabbata wa da kanshi ina fata an gane to su ɗan bid'a sai suke cewa wai ai ya bar fadin sayyidina din ne kawai saboda walu irin nashi an gane ko to malam malam ibn hajar yace ba za a ce ya bar fadin wannan saboda tawalu bane kawai irin nashi sallallahu alaihi wasallama kama lam yakun yaqulu inda dhikruhu sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma bai kasance ana faɗinsa ba yayin da aka ambaci sallallahu alaihi wasallama in zaka ce sallallahu alaihi wasallam kace sallallahu ala sayyidina kaga ba mai faɗin wannan ina fata an gani wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kullama dhukira mala yace kuma wannan ya halatta ga al'umman shi ayi su faɗi wannan duk lokacin da aka ambace shi suke sallallahu alaihi wasallama amma baka ji mutane suna cewa salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baka taba jin wannan ba ko aka ce manzon Allah sai ce alaihi salatu wassalam ko aka ce manzon Allah sai ce sallallahu alaihi wasallama baya ƙara yawa cewa sayyiduna an gane ko malam yace li'anna naqulu domin mu muna cewa law kana zalika rajihan da wannan zancen mai rinjaye ne laja'a ani sahabati thumma ani tabi'in da ya samu asali daga wurin sahabbai da kuma ya tabbata daga wurin tabi'ai suna cewa Allahumma salli ala sayyidina sayyidina kaga ba taɓa samun sahabbai ko tabi'ai suna yin wannan ba walam naqif ala walam naqifu walam naqif fi shay'in min al-athari an ahad min as-sahabati wala at-tabi'in lahum qala zalika malai ce ba mu taɓa samun kuma wani hadisi ba ko wani asari wanda ya tabbata daga ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai cewa suna faɗin lafazin sayyidina ma'a kasarati ma warada anhum min zalika duk da cewa ya yawaita ana duk da cewa ya yawaita ana yawan faɗin wannan wannan magana din daga gare su an gane ko ana yawan riwayato salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare su amma ba taba jin cewa suna riwayatowa da lafazin sayyidina Muhammadin ba ina fata an gane malam yace wa hadha al-imam shafi'i wannan ga imamu shafi'i na ma a'ala Allah darajatahu Allah ya dauka darajarsa huwa min aktharin nasi ta'ziman linnabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafiya yawan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi masa salati qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabihi ya fadi a cikin littafin sa wanda wannan littafin ita ce nan madogara ga dukkanin mutanen da ke bin mazhabarsa Allahumma salli ala Muhammadin إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده يا فتوان إليه اجتهاده يا فتوان اللهم صل على محمد هزوا قرشن أبن دي اجتهاد سيكيش كي معنى با صلاتي يبا إرنت إبراهيمية نفت أنقالي أما دي جد ياي ونن صلاة بهذا لفظ سيدنا أتكيبا وهو قوله ونن قوتش مغانسا كلما ذكره الذاكرون معنى يتوى اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من حديث صحيح ما ليتي وانا كمن يا dauko shi daga cikin hadisi ingantacce allazi fihi wanda yazo a cikin wannan hadisin cewa subhanallahi adada khalqihi ma'ana ya Allah kai salati wanda ba shi da iyaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake son ya faɗa kenan yayi istinbati a cikin wannan hadisin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ma'ana kana yin tasbihi ga Allah mara iyaka an gane shi ma sai istinbati ya irin wannan salati din faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummi almu'minina ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ga uwar mummunai mai abin nan juwariya Allah ya kara mata yadda wa ra'aha qad aktharat at-tasbiha wa atayatu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ta yawaita yin tasbihi kuma ta tsawaita yin tasbihi din sai ce laqad qultu ba'daki kalimat hakika bayan ki na faɗi wasu kalmomi lauzinat bima qulti lawazinat hunna idan da za a gwada su da abin da kika faɗa kika dade kina ta faɗa din nan da ta kai nauyin su da nauyin su ya zama kusan ɗaya ko kuma ma wancin ya fi shi nauyi an gane ko shi ne suka ce fa zakara zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami'u min ad-du'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance dunkulallin addu'o'i suna kayatar da shi mana yakan so duk lokacin da yaso yin addu'a ya dunkulo dukkanin wani abu na alheri kawai dunkula a wuri daya ba sai ya dinga faɗa ba kamar yadda aka ce Allahumma salli ala Muhammadin akthara ma zakarahu adh-dhakiruna wa menene wa akthara ma ghafalahu al-ghafiluna ina fata an gane kaga za a iya kididdige masu yawan masu ambatan Allah bayan ƙasa ko masu masallaci za su girgu a gani ba za su girgu ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da wannan kwadayi an gane ko insha Allah ta'ala nan zamu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu tashi daga inda ma da yace wa qad aqada al-qadi iyab baban fi sifati salati fi sifati salati ala an-nabi fi kitab shifa an gane ko Allah ta'ala ya kai mu kan daidai almuhimmu dai abinda muke son a kiyaye shine jama'a mu kiyaye dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to mu yi kokari kuma mu tsayu akan wannan abin da ya faɗi kadai domin malamai suna kafa hujja da hadisin al-barra ibn azib Allah ya kara masa yadda cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi cewa idan ka je yin bacci ka je ka kwanta a makwancinka to ka karanta wannan addu'a ka ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk wa fawwadtu amri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt shi barra bin azib sai karanta wannan addu'ar gaba ɗayanta yadda manzon Allah ya karantar da shi amma wajen wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai ya canza ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzon Allah ya ce mai a'a وبنبيك الذي أرسلت نكرن سدك سبودا كرن تاشد وبنبيك كقال الرسول النبي كسندك أبديني أما النبي صلى الله عليه وسلم يتمي آآ آآ كذا كتير وبرسولك كتير مني وبنبيك ما لم يزك فوجا لونس كتير كو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكرن ترت وانا الدعاء أنت إيفيتي أنقالي كو الله تعالى لا تدمو أكم بن سنة الله من رؤنك كيوي تامنا البركة أكيد ذكنا الأمر مو الله وعليكم السلام na'am na'am ya halatta mana kai an gane ku amma abinda malamai suke cewa shine duk da ya halatta kai wani kai wani a matsayin ijtihadi da zaka yi ka yi wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar shi ya fi inganci ka gani wannan shi ne abinda malamai suka faɗa duk lokacin zaka yi masalaci ka yi masalaci salati ne guda ɗaya wanda na sani cewa amma ban tantance ingancinsa ba an gane ko wanda aka karanta wanda aka wasu hisul muslim Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wanda gaskiya ban bibiyi ingancin hadisin ba ballanta na tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce ya dai kawo cikin husnul muslim cewa mutum ya iya yin wannan salati din ina fata an gani amma dai duk salatin da zaka yi babu yadda za a yi kai salatin da zaka sami cikakken lada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ina fata an gani abin da yafi dacewa dai shine a yi irin wanda manzon Allah ya yi ba ka gama iya na manzon Allah ba ma anna laka ijtihad ko ko jama'a ta ya za a maka tunanin ijtihadi nau'in nan guda takwas gaba ɗaya baka iya ba ila kwaya ɗaya ka iya tal a ciki ka ko ga ya kamata a ce an mun iya duka Allah ta'ala ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik